إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا بام إيكم هدوء مركز أهل السنة الجماعة wanda ke mulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata hudu ga wata na dulqada hijira shekara 439 wanda ya dace da sha bakwai ga wata na bakwai shekara 2018 yau insha Allah za mu yi darasi na 145 a cikin littafin alwajiz fi fiƙi sunnat wal kitab aziz darasi ya kai na 145 insha Allah kahin nan akwai yan waya tambayar mas'alar ta wayanda suke wayuwar gari balle mutanen daji ba su da labarin an ga wata sai da rana ta rana ta daga sun tashi babu azumi sai su ji labarin ashe a cikin ramadan ake wannan matsalar ma'ana azuminsu kame baki ne za su yi rama azumi ko azumi ya yi wannan magabata suna da saɓanin magana akwai masu ganin cewa wannan azumi babu shi alƙashin ruwayar da ta cewa من لم يبيت الصيام فلا, فلا صيام له من لم يبيت الصيام فلا صيام له ma'ana wanda bai kwamo da niyyar azumi babu azumi gare shi a wannan rana to wannan malamai masu taƙiƙin mas'alar ina kaman wanda ya karanta somun nabi na salim da ali alhalabi haka a cikin na ga fikir sunna na sayyidis na abu malik hatta fatul cikin fatul bari hafiz bin hajar ya kawo mas'alar wanda suke ga cewa wannan inda ake maganar wanda ya kwana ba da niyyar azumi ba babu azumi ga wanda ya sani ana cikin azumi bai ne azumi ba ko ku irin wannan azumi na mutum bai bi na da gangam ne amma baka labarin watan balle ka niyya shi kuma ana niyya ne bayan tabbacin ganin wata kenan wannan kuma abin da sananne cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah bai kallafa ma bawa abin da bai da ikon yi baka da ikon baka da masaniyar an ga azumi shi yasa baka waye gari ba da niyyar azumi kenan kan haka wannan hadisin ba zai hauka ba kai da baka labarin ganin wata a ce baka da azumi azumin ka iyanan kuma sun ƙara hujja cewa kamar shi yasa ma wannan ya kama ganin Hafiz bin Hajar alƙashin ruwaya da Nuhu sallallahu alaihi wasallama farkon azumi da da yake faralla azumin Ashura ne ai kayan Ramadan Ashura ce faralla annabi yana umarni a yi azumin ashura wannan shi ne azumi to a lokacin nan an waye gari wata rana annabi ya labarin sai da rana ta rana ta daga ya samu labari ashe yau a ranar ashura miki abin da ya ce annabi sallallahu alaihi wanda ya waye gari da azumi da bai ci abinci ba kai ya ci wanda ma kuma ya ci ya cika azumin shi kaga akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam azumi ne a wancan zamani na farilla kuma yace wanda ya waye gari bai ci abinci ba ya kame ka bai sa azumi ba kaga bai san ba ma annabin kanshi bai labarin yau ashura ce kuma ya yi maganar biyu da wanda ya ci abinci da wanda bai ci ba duk sai azumi nan ce wanda aka waye gari ya ci abinci falimsik mana falimsik wanda ya ci abinci ce cika azumin sauran wuni da wanda ya ci abinci da wanda bai ci ba wanda ya ci ya daga ya ci kai baki shi wanda bai ci kuma kai ci duka wanda suka yi azumin wannan rana gaba daya a zaman azumi ka karkashin wannan shine hujjar da kuma tana da ƙari cewa wanda bai labarin ganin wata na ramadan sai bayan yana ciki wurin zai ci gaba da azumi haka kuma idan azumin ne ya ƙare baka labari ko da da rana ne shi ma za ka tsaye da azumi duk ɗaya ne ɗoka da tsaidawa iya aiki da labari misali ga annabi cikin asabi suna suna bi daure ne haka cikin dai abin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki azumi na talatin wanda ana cewa ma shine aka samu tabbacin annabi ya so ya talatin da sauran tsammani ne kaza talatin kaza wannan hewa don abu da tabbacin ma cewa annabi ya yi azumi talatin ba ɗaya wannan abu na sananne na sanar ya tabbata ka karara inda aka samu ya ɗauki na talatin karara a wannan shine ya ɗauki azumi na talatin sai da dare ka da marece bayan la'asar sai samu labari yau yau ɗaya ne ga watan shawwal alhali su sun ɗauki azumi na talatin har la'asar ta yi basu labarin ganin wata annabi ya raye da dukkan yan madina gaba ɗaya kuma an ga wata a wani gari amma su ba su da labari da babu hanyar sadarwa irin ta yau kaga a nan irin da muke namu na yau wata ga tsanta ya ce to tunda mun kai la'asar he mu cika mu kai azumi gobe mu ya ce a yi shela a gaya ma kowa a madina a yi shela cewa kowa sha ruwa kuma ji bayan la'asar kowa sha ruwa kuma gobe mu je mu yi sadar idi ka kenan a takaice kurin wanda bai labarin ganin wata ke da sahi ya samu labarin ganin wata na ramadan kurin a lokacin nan take zai sabo niyya kurin zai niyya ta azumin ramadan kuma ba kame baki ba ne ba azumi ya yi insha Allah shi ne amsa kan haƙin hauta an gani za mu tashi bayani akan al'aƙiƙa al'aƙiƙa shi ne magana ta dabbar asali da ake yankawa akan suna dabbar da ake yankawa a suna shi don da kuma sadaukan gashin yaro a wannan shi ne magana mai tabbaci a shaɗance dabbar da ake yankawa dalilin aihuwar yaro ta'arifuha zai ma ta'arifin ya sanar da kai me al'aqiqa yace bi fital ayn al-muhmala wannan dai cewa ainihin kenan ba ba qabace ba cewa aqiqa kenan sama kenan fataha ake kan ainihin ismu lima yudbahu an al-mawlud al-aqiqa sunan abinda ake yanka ma yaro rago ne timki ya ce dan akuya ne akuya ce shi dai abin da ake yanka ma yaro an an ahi shi shi ne alaƙiƙa to wannan aƙiƙa kin yace hukumuha wani hukumci gare ta an ce hukumcin abu kenan wajibi ne mustahabi ne ko za a ce mana ja'iz ne kuma ta sunna sunna kaza ko makaruhi wajibi makaruhi ne haramu ce kaza dai yanzu me hukuncin ita wannan alaƙiƙa ke ta ce wal aqiqatu wajibatun alal mauludi lahu alal mauludi lahu ita dabba ta suna tilas ce akan wanda aka aihuwa ma yaro wanda aka aihuwa ma yaro kenan uban yaro shatani mutakafi'atan dabbobi kanana sa'annun juna yaro anil gulam yaro namiji kenan za a yanka mai dabba guda biyu imara go biyu ko timkiya biyu ko akuya biyu ko ɗan akuya biyu mutakafi'ata ne suke kusan tsarin juna wa anil jariyati shatu ita kuma yarinya mace dabba guda wannan shine abin da ya tabbata cikin sahih bukhari haka abu dawud tirmidhi haka ibnu majah duka da asab sun arba kin sun karuwa abu dawud tirmidhi da sai ibnu majah bayan asman bukhari wannan duk da wannan ba nasan hadisi bane ba hukunci ne ina son ruwayar da ya kawo ba ta bace da bukhari kawo ga zai kawo dalilai akan wannan mas'ala na yanka ma yaro namiji dabba biyu ya mace dabba daya ga ruwaye da na ba da sanadinta ko mawutar hadisi an salman bin amir addabbi قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى wannan shine ruwa da cewa bukhari ka da wannan asaba ala sunna guda hudu yace yaji sanan bin amir ad-dabbi yake cewa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma'al gulam aqiqatun ko ne yaro iya tare ko yana da haƙƙin dabba ta da za a yanka mishi fa hariku anhu daman ku zubu da jini ga yaro wa amitu anhu al'adha ku ɗauke kazamta daga kanshi ana su gashi a fita mishi wannan ya kama ka wannan ruwaya ganin umarni ma'al gulam a kaikatun fahariku an hudama kina umarni da nabi sai ruwaya ta gaba ana aisha qalat amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'uqa an al-gulam shatayn wa an al-jariyati shatun aisha radiyallahu anha ita cikin ruwa da kenan imam tirmidhi ibn majah suka rubuto aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni an na'uqa an al-ghulam shatayn mu yanka ma yaro namiji kenan dabba biyu wa an al-jariyati shatun kuma ita yarinya mace a yanka dabba guda to wannan irin wannan ababe su ne abin da ya zo a sunna kurin manzo Allah ce haka za a yi daga irin wannan wurare irin sabo da hira tattaunawa sai ga musulmi ya shigo irin wannan wurare a to me yasa za a kama yaro namiji bi a nan bambanci ne namiji hai mace ne gaba ta bakan kawala a shari'a ce annabi ya ce a hakurin ka huta wanda abubuwan shari'a in ya zo ba a so a sa falsafa filosofi akan abu in dai aka ce kurin kai musulmi kurin kana bin umarni ne kurin kai kai ka bari ka bari cewa shiga hiyar irin ababen me yasa ga namiji to kenan ana an yi da maza ne akan mata aka ce wane ne wannan ba haka bane kurin shi haka aka ce kun kai huta kurin namiji haka aka ce manzo Allah ce namiji rago biyu mace rago guda kurin kuwan ka kare kan kawala kurin ka shiga hira sai waqatuha lokacin da ya kamata a yanka wannan dabba ta suna wa anil hasan dan komi in wa shine musulunci duk abin da musulmi zai yi akan basira komi da kai kaza ga dalili ba haka kurin a ce maka kai ka bari wajibi haram haka a komi a gama ga dalili da ya ce maka wannan to yanzu me a wani lokaci ya kamata a yanka dabba ta suna ga dalili ga inda ake yanka وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بأقيقته تزبو عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى حسن البصري كما da samura ya samu daga samura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu gulamin mutanu bi ayyukati kowane yaro an rataya shi ko kamar jingina ne ga abin da za a yanka mai na dabba wannan kalma ta murtahanun bi aqiqati ta kawo wasu malamai suna ga cewa wajibcin yanka ma yaro ko da bai ci suna ba inda iya matsayin an busa mai rai suka kawo irin wannan ruwayoyi har da cewa wannan shi ke sa yaro ko da kana gaba bai ci suna ba inda an cika mai halittar shi saboda an rataye kenan ceton yaro ga ɗa ga uba akan yanka mai dabba iya cikin dalilin suka kawo wanda sai da dama cikin malaman saudiya na karin su usaimin haka suke kan wannan fatawa za a yanka ma ko da bari ne haka fatawa na malaman saudiya hamma matsala duk da naji matsala wani malami iya maganar ra'ayin irin wannan wani malaman iya bayanin cewa shine sunna kaman zaman ijma'i na al'umma wani abu da yake qat'iyyan kurin haka ya kamata ko haka ne wajibi da gaskiya ra'ayin wasu malamai ne fahimta ce ta wasu malamai ba manzan Allah bane ba ya ce a yanka ma bari suna na yi magana gaskiya mai ji zai ji kurin ba wata makawa haka ne kurin sunna kamar wani abin da ijma'in malamai da abin naji ya kai mushkila wasu wurare kamar idan baka yanka ma bari suna ba kun kai laifi wannan musarra'i ne kuma magana da jimawa tun lokacin imam malik sun kawo irin maganin wanda shi imam malik da yake zahir nasa ma shi ta ai manzan Allah ta kamar da nasa ta kullu gulamin murtanun bi haqiqatihi tuzbu anu yawm as-sabi' manzala ta yaro yana rataye da dabbar shi ta yanka wanda za a yanka mai a rana ta bakwai to shi annabi ya lokacin a rana ta bakwai to shi kai za ka ta shi aje imam malik ba bari ba ko an ahi yaro ya zo duniya da rai da komi matuƙa bai kai ba ranar da manzan Allah ya kayyade bici suna ba to ina ga maganar bari shi ka kawo shi maganar bari masu shi wanda ya zo duniyan ma shi ne ba ita a to kahin ranar da aka yanka ta zo sai mutu to ke lokacin bibi kenan lokacin ibada ta lokacin ibada biyu ba ya baka je ba ya tauka kaji kuma ina ga tarin su ina ga mashahur hasan na ga cikin wata fatawa ta tamna kare magana kware ce ba wani hujja ba wata madogara da za a dora wa mutum yankan dabba gabari suna kan wani magana wadda na kawo magana don wani zai ji wancan maganar kamar da malamin yake bayanin kamar wani abin da kurin ka taƙiya na kurin in kai wani ka taɓa suna wajibi ne har ina ga cikin fatar bari hafiz bin hajar ya kai na ga cikin maganar magabata iya ture wai masu kawo yaro idan baka yanka mai rago ba ko da baka suna ba gobe kiyama bai maka ceto ita wani magana mace mana ma'ana ma yace kowa sai a musulunci ba magana dan da kaiwa ba wani ma zai iya ma ceto to yace za a ce wajen baka yanka ma yaro rago ba a ce gobe kiyama bai ceton kaci nan magana take mace yau ya zaka ma to wani babba kaba kama alaka da shi a duniya kowa ya yarda ceto musulmi iya aboki aboki dan uwa zai iya ceton ka ko shi ce dan danka da ka aiwa na cikin ka don baka yanka mai rago ba a yanki alaƙar cetonka da akan shi shi abin bai mamana gaskiya ra'ayi ne fahimta ce ana alam fahimta ce ta mutane don mutum kai da kiwon abu ne kamar kata iyan da sa mai jin bayani zai bayani ne kurin kamar doka ce daga Allah dole a yanka mabari rago fahimta ce tarjihi ne wanda wasu malamai suna ga haka ne kuma da dama ga muku suka malamai sa'udiyya suka bincika mai yi haka ce fata wasu amma wai da mu doka shi kan mai sauri kwarai bayan shi akwai malamai dama masu kawo hujjojin sun tsaya kuma akan haka nan shi manzo Allah ta yi dukkan yaro iya tare da dabban shi tuzo ba wa anu yawma sabi za a yanka dabban rana ta bakwai abin da yake nasi karara da yazo dan wanda yake jin magana da abin sai ban tsoro kwarai sai karuwa a bukhari a muslim shi kuma abin da yake bukhari kuma muslim suna iyaka mas'alar annabi sallallahu alaihi wasallam iya maganar samun busa ma yaro rai a wannan wata hudu magana ce ake abu harkar musulun mas'alar busa ma yaro kenan yaro ana maganar sallah akan yaro nasu ya tabbata karara a sikto sallah alai ta lura da bil magafira ana ma bari sallah wannan mas'ala ce su suke tattaunawa dan aka kawo wannan ruwa ta bukhari kamsu tana magana ne wani lokaci ne ake iya sanin an busa ma yaro bari idan an yi bari a san ya zama mutum za a mai sallah shi kan maganar ana busa ma yaro rai daga wata hudu to wannan shine kenan mas'ala ce nasin da yazo ya zo kan mas'ala a mai sallah a mai abin da ake magawa to in ka ji maganar in ya ka mas'ala wannan ta suna ga bukhari ga muslim ga jama'a wane ne eh mutum ya doka akwai ruwa a bukhari akwai a muslim wanda ta kawo yanka ma yaro rago in ya mutu bari ba magana a ciki duka bincika amma ka ji bayanin ka bincika ga ba ma rubuce ba inda ka bar komai magana magana suna a bari babu dan mutum in shi shi magana kama haka ne dan bayani yake kawowa a buhari muslim dai ka mas'alolin su ko mas'aloli ne ake tattaunawa na mas'alar yaro a wani lokaci ake busa mai rai an ya mutu bari ya zo duniya daga cikin goshi daga wata nawa ne shi ake kawanta hadisan na bukhari ko muslim wasu ke magana kan busa ma yaro ne to wannan dai magana ce don mutum kwashi ke bincike don haka ɗauka abu ne kurin dole a yanka ma wani fahimta ce mutum ya yi wancan fatan wancan malaman Allah gara ta musu gaba daya shi a nan kenan sai hasan basir ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ruwa ta samura ya ce dukkan yaro ana rataya shi da abin dabbar shi tuzube wa anu yau musabi za a yanka mai dabbar shi a rana ta bakwai nan kuma yau musabi yaushe ne rana ta bakwai yau musabi wajen jamhur banda malikiya duk da cikin malaka makon suka bar masahabar suna karin hujja babu hujja ba dogara su me matsala yanzu a masahaba ta malikiya daga asuba zuwa hada rana misali yau muna talata tun daga asuba zuwa hada rana an haka yaro wannan ranar talata ba ta cike da sayi sai a fara da sayi da laraba jamhurin mazhaba suna ga yau aka ce yau yau muna cikin laraba sauran awa ɗaya ta ina muke muna cikin muna cikin yau musulsa ko awa ɗaya saura a muna wurin talata suka ce musamman madu hatta cikin su malakan suka ce su musamman madogara ba da aka dogara malaka dogara ta wanda ya hudda aiki da rana aiwa sa kenan jamhur kuma zana ta yau musabi yanzu misali yau muna talata me yau ke ta wa alfijir zuwa faɗa rana kenan yau muna talata sai aka ayi yaro bayan sallar asuba har zuwa kayan faɗa rana sai a ce ɗaya tunda yau ya ce musabi sai ta talata daya sai ga maimakon a yanka talata sai a yanka litinin ta zai talata daya laraba biyu alamishi uku juma'a hudu subdu biyar ladi shidda litinin za a yanka da talata ita ce ranar bakwakin shi amma inda ake haɗewa da maliki da sauran jamhur aihuwar dare a da matsalar malakawa hudu wani aihuwa ne zai misali yau talata daga ranar ta wada aka a yaro to nan ijma'i ne za a yanka ragorar talata me yasa saboda shi asali ana fara dare kafin wuni zai misali yau muna dare yanzu muna dare laraba kenan ya ce laraba daya inda ya ta wada ya ce laraba daya kenan alamishi biyu juma'a uku subudu hudu litinin biyar aladi biyar litinin shidda ran talata bakwai a yanka ran talata wani magana ko kiran masala aka masala daga asuba zuwa fada rana nan ne yake da matsala in aka ayo da rana su malikiya ce wannan rana ba cikin sai wannan yau mukin bai cikin sai amma jamhur wannan in dai rana ta fada ba da awa daya aka ayi yaro tun daga asuba kun za a ce daya yau sai ka ga kwana shidda sai ga an yanka dabba rai kewaye kwana shida kayan rayuwar wanta kewa za mu yanka dabba wannan shine abin da yake jama'a hatta wasu da cikin malakan suna gaba wata madogara da ta sa za a yanka za a hudu rana aiho yaro wallahi wala wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma kina za za a aske gashi na yaro kuma a sa mai suna duk da nan ba lazim bane annabi ya ba da damar sa suna ra'ayuwa haka sa suna rasati mahi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da mana babba yake ke cewa mahi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sa ma yaro suna ra'ayuwa idan mun dibi misali dan da aka fara aiwa bayan hijira Abdullahi bin Zubair annabi ana kawo shi annabi sallallahu alaihi Abdullah haka dan wani ana son da annabi ma addu'a na na da Abu Talha ana kashi sa suna Abdullah haka ɗan shi da ya aihuwa ibrahim salama shi ma ana kawo iya aihuwa cikin dare ya ba su labari cewa suna na sami yaro wane na sami yaro namiji na sami sunan baba na ibrahim to amma an ba na ga hasan da usaini ne an sa masa suna a rana ta bakwai yadda ba layi ba ne duk da a yanzu likita ma ta saba abin don ya gari gilasin shi ka ga ana koya ka ba wani ba wani ba ana koya sunan yaro bayan ga likita a rubuta a aika mai ni bayawa ko aika wata da suka aika kada kada ba ana koyewa tunan a likita je ka ka wani zai ka sami suna ka gari me abin koyi ba wani koyewa ba dan ba lahi bane ba yace to wannan ruwaya kenan ibnu maja abu dawud nasa'i haka sun karuwa da kace sai yace wa yastahabu lirajul أن يعق عن نفسه إن علم أن أباه لم يعق عنه kaji an so ga mutum ya yanka ma kan shi rago in ya san baban shi bai yanka mai ba iyawa garin jahiliya ce ko an shiga wani hali na ba a samu damar yanka ma rago ba ka girma sai ka je ka sai rago ka yanka ma kanka mustahabi ne nan kuma an so ba laihi ba ne tunda akwai abu da zai iya kawowa iyawa babu wadata iya na cikin hadin ma tashin hankali ma ba ma tara ku ake ba zan kada kan lahiya nake wannan nake wannan yaƙi yaƙin iya kuna cikin daji ma za a yi kan a sama ma inda uban yake uwar daban abu da iyawa kana auna abun abun duniya balle tashin hankali daga can ma gaba za a gamu irin wannan kenan babu laifi ga yaro ya yanka ma kan rago in ya san ba a yanka mai ba ya ce limasa a rasulullah sallallahu annahu aka an nafsi ba da ma bu'ita nabiya dan dan akwai kasan magana ingancin ruwa ya kuma magana ga masa wata inganta bayan hada hanyoyin hadisan cewa ya tabbata nan sallallahu ya yanka ma kan rago bayan an aiko shi a matsayin annabi iya annabin shi yanka ma kan rago kenan a can da ba yanka ba kenan musu yankawa ko ba yanka mishi ba da kanshi ya gama kanshi kuma ka san ba rashin hali bane kenan domin da ba labarin kisan baban shi da aka yi da da kuma zuwa kuma da digo kenan akwai sau data amma ko ba yanka mishi ba sai kusan da yanka da yanka ma kanshi haka kuma jinkiri duk da ana bada damar idan aka samu dalili ko uzuri rasati misali yau talata ya kamata a yanka imma rashin lahiya ta mata misali ko da matsala ta gito a gidan ya ce ana iya ba da dama a yanka sati na biyu in ba samu dama yau ba a ce kar kwana daya kwana biyu a sati ake karawa ya zama to nafsar yau mikin ranar za a yanka ta sama sati in ba samu ba sati na uku kuma daga nan lokacin da Allah hore kana dama ka yanka ma yaran karago duk lokacin da Allah hore in babu a ranar sunan shikenan sai yanzu ma yustahabu fi haƙƙil maulud me ya kamata me ake so awa shi haƙƙin abin da aka aifa me yake da ya kamata a mishi yaro da aka aifa tahanikuhu tahanik shine a tattamna dabino a ɗan sama yaron halshi da ruwan dabinin za ka iya lasa lasa zai yanzu shi ne harkon abincin shi haka manzo ke ma yan sahabbai illa nan kullum muna magana inda musulunci ke da muhimmanci akan siwak aswaki iya da muhimmanci aswaki dan ka aje ka dan ka mutum baki gaje gaje da goro da miya wanda su wanke bakin su dan daga malami ne na gaskiya ce matsaza ya same ya same guba baki tun da wuri ya same guba tun da wuri ya same yaro goma a cikin ciki sai kuna sami da biyu ne sami ruwan samun bakin ya sami bakin gomin gaskiya kawai na bar wasu wanke baki gaskiya shi kuma samun sulunci da ke bada muhimmanci wajen wajen asawaki kenan abu da ya bukatar sabata kuma ba wannan shi yan uwa maganar ta neki manzala yana raye ana kai masa tabarruk sa neman albarkar shi miyan shi da jikin shi amma yanzu ba abin da bai malam dan ka dauki abin dan nan wasu sukan kai duka masu ke neman ture taniki dan wannan mas'ala ai manzan Allah kaɗai ake a taniki ba wani a sunna ce yin taniki kuma nan ƙari manzan Allah yana raye wani wani neman albarkar shi a kai mashi yayi kina yanzu misali Allah ba mutum aiwa ba magana ya kai neman malam ita ma matan ta ga mijin bai zo da gawa ya bukatar abinci yaron matan ma haita mishi uwar shi kudin ana bukata ya fara sa wannan ruwan dabino a cikin shi kun tattamin da binin da tattamina ta sama ɗanta kurin ya fara lasa dan ya umman ba zuwa zai ba yaro ai baka ci abinci su ma na so da niki a yaron kai fara cin komi zan to ruwan da binin shine harukan abincin shi kenan ba he malam ba malam kurin adda ce kuma ko na yi ta ba ya garin ba duk da ba lahi bane ba dauke da mai adda amma ka dauka irin na taniki neman albarka malam ci ake kenan malam kowa na iya yi a takaice taniki kowa na iya ba ya malam ba to yanzu masalar tahniki ce zai kai maka dalilinta zai kai maka ruwa yadda imam al-bukhari ya roto haka imam muslim abinda yake nasin hadisin ana abi musa radiyallahu anhu qal wulida li غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمر ودعا له بالبركة ودفعه إليه وكان أكبر ولد أبي موسى أبو موسى الأشعري كيتشوى أنه ميار نمجي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم نزو وجع النبي صلى الله عليه وسلم دون يارو فسماه إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم سمى يارو سونا إبراهيم kaga da ya kama shi ma yaran ya sami sunan ibrahim kuma kai tsaye fahannaka bi tamara ya mai taniki da dabino guda ya tana dabino ya mai taniki wadda alahu bil baraka ya mai addu'a ta Allah ya zo mutu sa yaro mai albarka ne wadda fa'ul da ya kare mai addu'a sai mai komai yaro ne wannan yaron shine babban dan na Abu Musa Ash'ari babban shi kenan ilimin haka ne nan da hujja ta abun da ke da ya kamata a ma yaro yanzu ya kama kanka ya taniki sunna ta farko kenan sai cikin sunna abin da musabi da ya kamata a ma yaro ya ce halqu ra'si yawm masabi wa tasadduq bi wadanihi fidda ana so a aske gashin yaro a rana ta bakwai kenan rasuna a yanke ga a mai aski kuma a mai sadaka wata sadaka bai wazani fidda a yi sadaka da yawunin gashi na yaro da zaba sadaka zaba sadaka al'azurwa kenan idan an aske yaro gashin yaro sai a samu irin masu auna azurwa ko zinariya don su ne abin suke gudun abu kaɗan wanda ya san an abin azurwa ko zinariya su suke da ma'auni mai gudun abu ɗan kaɗan ɗan garam ya gwada masu gane ma'aunin shinkawa bai gwada garam na shinkawa ko auna abinci bai gwada garam amma shi kaɗan ma rabin garin ma ya gwada wanda za za a yi ma electric yanzu wanda kware ko mun kaɗan abu zai gwada gwada gwada daga an gwada wani abu sa bako zai gwada zai gwada kenan a samu abun awo sai a auna gashin na yaro an aka ɗora garam ɗaya yayi biyu yayi garam uku yayi dai yawan yanzu dan an kace kawai da wani guntu azurwa mai zai ta kana iya ɗaukan wannan azurwa in ka ɗora sai a tambaye nawa ne kuɗin garam kin azurwa misali an auna ya garam uku ya ce nawa ne kudin garam uku na azurwa ɗari uku ne jaka biyu ne sai a ba da wannan kudi sadaka shi ne suna ta rasuna da ake ma yaro ɓangaren aski bayan kenan yanka dabba an hassan bin samura an nabi sallallahu alaihi wasallam qala كل غلام مرتهن بعقيقته تذبو عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى wannan ce zaman ina ruwa bayan mun karanta ta nan ya kata dalilin tabbatar ma da ana ma yaro aski a rana ta bakwai ya kai maka ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu gulamin murtan bi haqiqati ko yaro ana rataya shi da dabbar da aka yanka mishi tuzubawa anhu za a yanka mai wannan dabba yau masabi wuni na bakwai wa yi a aske gashin wa yi a sau a aske gashin shi wa san ma a sa mai suna kaga nan kaga nan kaga ka suna kenan yau masabi ko kaga tabbacin halitta sa suna rana ta bakwai bayan wannan hujja wa an abi rafi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li fatima لما ولدت حسن اهلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فدة على المساكين النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة لو تلتا يا حسن kun san Hassan da Hussein su wancan asali ba tagwaye ba ne kamar mu ana ya shahara da an ce Hassan kun gaji dan tagwaye duk da anan ma a cikin wasu kabilu mu ne mahiya hausa muke da wannan al'ada na cikin sauran kabilu zaka ji an ce hassan ko hussein ba wani tabbataka kamar mu anan cikin mu mahiya hausa an ce hassan ko nan tagwaye ne to su wancan asalin asankin wancan na warko wanda ake sa dalilin sunansu a ba tagwayu ba ne hassan ne wa husaini kane kuma tsakaninsu illa kamar da dakta rirritsa tsakaninsu tsakaninsu na shekara ɗaya tsakaninsu na wasan shekara guda ne shi yasa kamar sa'anu ne tsakaninsu shekara guda tsakaninsu hassan ne wa amma kenan a aiwa da hassan annabi ya ce ma fatima hilaki da sauki aske gashin shi wata saddaki bi wazin sha'ari ki yi sadaka da yaunin gashin shi sadaka mai fiddatan ki sadaka azurwa ta yaunin gashin shi alal masakin kenan a ba talakawa kenan a yi sadaka da yaunin shine hujjar yin sadaka da yaunin gashin yaro sai khitanuhu yau musabi maganar yin sallatu a rana ta bakwai inda aka yi maganar sa suna a rana ta bakwai idan mai magana dai sa suna ba waje wani ba abinda ana iya an halitta na daga nan ne kenan aka shar'anta yin sallatu daga rana ta bakwai iyaka kayan balaga an ba ta kayan balaga kamata a bishi ya ce da ya maganar kitanu yau musabe mai sallatu a rana ta bakwai to ya wannan magana ce limara wahu tabarani fil mu'jam as-saghir abinda imam tabarani ya rawaito cikin mu'jam as-saghir kin shi daga Jabir bin Abdullah anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aqqa an al-Hasan wal Husayn wa khatanahuma li sab'ati ayyam dan sallallahu ya yanka ma Hasan da Husayn kuma ya musu sallatu a rana ta bakwai bayan wannan ba wannan kadai ba dan ruwaye sanadin yana da magana shi ta kama hanya ta hanya biyu wani ma rawo fil ausat nan ƙasa ya kama magana duka da san ko ne bangaren sanadin yana da matsala shi yasa ya kawo sanadin biyu don a samu madogara ta halitta yin haka kin don ga ba bane makataiyan amma daga ran nan aka shar'anta damar yanka wa yaro ma'ana mai sallatu da kamar cikin tabbatar dudu na imam ibn qayyim ya kama sa'ada cewa farko amma iyaka yaro kayan balaga a ce an mushi tun daga nan zuwa balaga ya ce an ibn abbas qal sab'atun min as-sunnati fi sabi yawm as-sabi abu guda bakwai daga sunna akan yaro da ake ma yaro rana ta bakwai shine yusamma wa yuqtan a a sa mai suna a mai sallatu wannan akwai abu da zai zo bayan wannan guda bakwai ba dan ba sun tabbata ba nan iya so kaman ya yi shawahidi ne kan wata mas'ala sallatu ya kawo na ruwa ya gama su dan yan hudu wani mas'ala ta magana sallatu kenan a nan dai akwai magana sallatun kenan na a rana ta bakwai yan waga shi yanzu mun hara tun warko mun kare baban ala'iƙa amma akwai abin da saura abin da muke a nan ko hanzu mu je taron suna na sati ba mu je ba wurin shafa fatiya ko a masallaci ko a gida hanzu ba magana shi kuma ya kare maka babu ya kare maka da na kwana uku sunan kwana uku da taron suna na malamai na ahalus sunna na masallaci da nan gargajiya a gida duk babu kasu ahalus sunna da su ba muke lake eh in wannan masaloli ne wanda da magana muhammad magana walima bai kana ba har magana bai kana magana walima bai kana magana walima ba ka mas'alar yanwa ta taron suna ko da sahi da ta na malamai dama shi wannan malamai bisa magana ma kan shi bai cikin ma matsalar sai tattaunawa ku ne dan kuna yi kuka neman ba kanku hala wajen abu sun da duka littafi na magabata illa suna magana kan walima akan hakika madam magana taron suna ko da sahi ko da dare babu shi da mutu a cikin duka littafi magabata babu magana taron suna abin da ya kawo masala duk da abin da muke anan yan uwa ya shahara da kuma suna hujja da shi na ruwaya ta muawiya ibn qurra ne wanda yake bada labarin lama wulida li iyas lokacin aka mai da iyas ya kira wasu nafar daga cikin sahabbai sun je gidan shi da yaje lokacin aka mai lokacin aiwal iyas sun zo gida na ya ce na muka ci abinci muka kare na ba su labarin nasa an hamu yaro tun da kuna addu'a kuma kuna ana kuna addu'a na amsa addu'a kuma addu'a kuma addu'a ta alkhairi haka ne aka yi sai ya addu'a suka mai suka yi addu'a ga wannan yaro wannan shine madogara ta masu kawo walimar cewa da madogara ta masu kawo taron suna fate suna ana an katsa tsakanin ga Allah kadiba na daya kamar da shi Imam Bukhari cikin adabul mufrad nashi ya yi wannan babu anan shi kawo na ruwaya da take hujja kanta Imam Bukhari ya ce wannan hadisi ne na hadisi ta maqatu me hadisi maqatu abinda malaman hadisi cewa ba a kawo me maqatu abinda wani tabi'i ne wani aiki kaga ba ta ba shi bai ina suna ku zo gida na rasu na rasati kurin gayyata ce musu gidan shi da suka suka ci abinci ya ce na samu yaro kuma addu'a abin da ya kada ke a nan ba maganar taron suna kuma maganar walimar suna kurin kuma sahabbai ne shi ga cikin gidansu su ce malamai suka ce maka hadisi makato kenan abin da wani tabi'i yayi to a wajen cewa a shari'a ba Allah ya tajib makato bai sanan ne da hadisi dan ana neman kawo hujja da wani abu baka zo kawo abun hujja ko kawo wata ibada da hadisi makato abinda wani tabi'i ne ya aikata ko ya ce ayi ba ka hujja da shi a shari'a illa kan laba ya aikata amma ka ko kan hujja nace ba kaza ka ce min ga kaza a ba ka hujja da makato wannan shine asalin magana illa ganin wannan hadisi sai wasu malamai ka ce kenan anan in ta kama ba abu na ka'ida ba aka je aka ci kaga nan kuma cai baba kuma a nan lafisin hadisin ba maganan hakika ba maganan an ta bakwai duk abin da muke kawo a nan kwata-kwata a ruwa yadda inda su ba maganan rasati ba maganan maganan walima ba duka ba ba ciki ba magana a cikin rasati ba ce walima na dabba yanka ce kudin cai da aka mu yaro cai da aka aifa mu yaro kun ya ce lamma wani da iyasu dan wani almuhim malamai magabata suna da mas'ala suna tattaunawa kan mas'alar kurin walima ba taron watiya ba a kiran watiya ba kan walima ne aka samu wasu cewa kamar akwai daga zangana ma Aisha radiyallahu anha ta maganar damar a kiraye mutane a ci abinci akan hakika tun da ruwaya albani ya kama masala ko illa kan ruwayar don a ruwayar ta aisha masu kawo ta isa man ce a ruwayar ta aisha in za kawo ta akwai matsala kanta mai matsala kanta bayan sanadinta cewa an hana a ruwayar ba a karya ƙarshen rago na hakika sai da a sanya a tukunya sanka sanka gaba gaba ba a karyawa a sa a yi miya a ruwayar tare suke magana mutane su wata magana ruwa da aisha ta kawo ta mun take ta magana a kira mutane a ruwa za a sace jadawal jadawin jadawal za a sace kira ma'ana sanka sanka ba karya kashin haka kari kashin haka za a dawo nama to da sai ruwa ya labanin kware yayi magana akan illar wata ruwaya dan haka dai mas'ala kamar albani rahimahullah iyaka mas'ala hakika domin za ku ga umma shi magana baban baban arme kaga umarni manzo Allah yake ayi yan wa kahin mutum ya yi suna ya yi arme ɗaya ya suna goma amma za ku ji ruwayoyi a walima ta wance annabi ya wance walima ya wance walima walima ga tanan furtuk da umarni ma a kansu kaga haka a suna annabi ya ce wani ka je kai walima ko kira mutane ba ba kama labarin annabi ya yi ta ɗan shi dai ke ce inda har wani abu ne tabbatacce a shari'a yana nan sanar yin magana akan umarni akan kuma an san mutum ka hanyar armai zai aihuwa goma ne amma baka gama ruwa banzan Allah ce wani kai walima da ka aihu shi ya aihu sahabbai sun aihu a wakar masa amma da wuya ka ga wannan mas'ala ta walima akan aihuwa ne a sahabi a wakar ko umar ko usman ko ali ka gani wannan abin shi sa kenan shi sa ga magabata suke sabani akan ana iya ko ba iya ya tabbata imam malik rahimahullah sam shi karara ya ta makaruhi ne ba a yi makaruhi ne a kirayen mutane akan hakika dabbar suna batta bukatar walima haka imam malik an kada tawai an ga dauka duka da tawon da kana malikiya nan ma wannan shi ko litayi na inda a ce ko wani cikin mutum malikiyar so da yawa hudun ta sake da sake da ra'ayi kaga wannan an ga dauka babu hakika cikin mutasalin wannan mutasalin shine babban madogara ta malikiya nan kai madawana karare a cikin babu daƙiƙa sai ta wa yukrahu walimatu biya da daƙiƙa irgice an karhanta walima da daƙiƙa amma ya ce kamar mu ne muka ce ba a imam malikin kuma a littafin musallin har tun farkin da wani littafin malikiya ba karare wani baki saman wani ba ma shari ba ya ce an hana walima akan hakika wannan abin da ke masa mata malikiya ne in dai kai maliki ne to amma maliki hana walima da ma amma ana ya aje maliki dan wa takaice kamar abin ne nake na mas'alar walima in ta kashe kamar abin da ya tare mulla wannan mas'alar tunda ba a yi magana ba kamar a cikin haramu ne karara in ta kama wani yayi ba za mu aibanta shi ba amma ba a doke ta ba a ka'ida ta he an yi ta dole to in wani magana malamai suke masu cewa ana iya yin to yanzu yan uwa a yanzu matsayin walima ya zama wajibi kowa sani su sun a kamar albani ta bada yi a yi amma ya bayar bada yi a yi ta ya ce in ta kama mutum kar ta zama kamar doli ko wajibi in ta kama wata ran kai ko wani ya yi yar dama ya yi abin da ke ganin abin da ke da dama kai ko ka bari to amma malamai na wata ka'ida sananna da abu abu ko halaka na kasan zai kai wata mas'ala mai aibu sai a hana shi mu a nan kuwa sani yanda aka ɗauki aƙiƙa da walima ta suna wani wanda yake dole sai ka yi kuma kai ba za a yi bala'i kuma kuwa sani kan mata kan aladun nan ka ce ba a su ba walima ka ga take hankali shi ne matsalai kenan a nan abin ya zama to wani dalilin mai da abin wajibi ɗan uwa da malaman suna na farko suka suka bayani mahimmanci malaman sunna malaman izala mahi yawa ɗan izala suka hada wani magana to gaskiya bayani da suka yi na mas'ala ta walima ga hujjojinsu masu cewa ana iya yi ba nasibi na za kama manzan Allah ce karar ana iya yi kenan ganin halitta ana yi da haka kenan wani mas'ala in ta zo kai da kai kaka ɗauki abin zaman ka'ida ce kurin sai an yi ko ka ta madogara ga manzan Allah ce kai kuma dokan abin wajibi shi ne matsala da yanzu wajibi wajibi a kanmu na kenan mu ta yi a haka don manyan a yi asamin wa'yan wasu matasa ba su iya bari ya sun yi dalilin jarabar mata amma yanzu aibanta masu cewa ba a yi kamar wasu yansu tsaurar a yi ne haka zaka ce tsaurar a yi ne a akwai madogara ta magabata kun ba nasin da ya ce a yi kun mun ga yin yin walima a suna ga irin abin da yake kawowa na rikici na ɗorawa mutum abin da ya ƙari shi kwanan nan kwanan nan kayan kwanan nan cikin wasu 'yan uwa wani wani lokaci an gaya mini walima sai na ce na gamin gaskiya ni bada zuwa walima suna a na ce kamin jaya da kai ce shi wanda ya gaya maka ce gamin na san da wani matsalar shi dalilin walima suna aka raba shi da matar shi ka gaya mini na gaya maka dalilin walima da ya ce ya so ya suna suna shi abin karshen shi aka raba ma kai yau to yan wayan sai idan yace idan irin wannan abun ba wani nasi kan shi har ya kai ya raba alme me yasa ba za shi a bar shi ba shi matsale ko sanya yawa mutum nawa yake samun problem na rayuwa na bashi dalilin matashi ta ayu ko sani bashi dora maka dan ya wani walimai balle dan mai dan hali ne balle aka saka kai dan wani babban magaci ne kana dan mukami mukami ba kudi kana kuma mukami ba kudi kai babban ne wanda ta kai wani ko wurin ba kudi ba kudi a wurin ana ga tartar ne a cikin walima dole sai ka sha wala wannan wani ga mun ta wallahi kudin kare ya kudin ya kudin sun kai sun san milocin nan zai sai kare kudin da yaso ya sunna shi ko suka ce kai ai wanda ko sai ai suka ce wallahi ai kaman kai a ce ba walima sai Allah mana wani kudin wannan gaba da kudin duka ba babu biye ta ba ciki gaba ɗaya sun kare ce wallahi ban suna kudin sun kare gaba ɗaya ya yi sai sai kare shafi ne an ce sai shi kuma kudi wani ban Allah kwanan nan zaka iya cikin problem kin na bashi wallahi na bashi rayuwa na haya ma abin kun da yin suna kuma haka in wake nan gaskiyar magana a nan mun ɗauki wannan walima suna wani abu ne na ka'ida kuma ya zama yau ne ga ka'anun ma na haka wani masu cewa ba a yi suna da madogara su kaga jiran kai jiran kai kayi ga neman aibanta su kowa san ga dalili shi wa a musulunci abu ko halaka ne zai kai wani halin ya shi ya hana shi dan kai kai ga shawar matsalai shine kuran shine wata waliman ta zo karar nasir suna ba sabani akan arme ne nan ta zo akan su wani kama gana wai akan suna nan ba mun sai abin da muka ce anan ka danta sai ka dauka da tafai zaga na magabata babu ita ba a cikin wurin bai ta ciki to ila wasu sai ga ana iya yi kun ka maka barin daga cikin malaman sunna suna ga ana aka yi ta kama kai amma kai zaman ka'ida kamar wani abin da muke yin ta zaman ka'ida ko dole to muna maganar yanzu na maganar walima ya magana fatiya wanda ita ma babu ta da malata yi wanda ita ce kuma a yau ahlus sunna ganin abin ya zama yauni bin mu iya hasawa ina aka taso ya an tara malamai a gidanku rasati a ƙofar gidanku a kira malaman unguwa yan unguwa yan uba da goro da kuɗin watiya sai an kawo su ƙofar gidanka dole wannan shi da babu shi sa maganar shi to he ta kai a yau dalilin wancan da baka iya hanawa a gida he to muta mun yi a masallaci yazo ga liman na san aiwa a yau aiwa tiya wannan shi ne babu shi babu shi a littafi wata bid'a ta sabuwa shi ne naga cikin wannan almuhalla ne na na jirge cewa mutane wasu sun dauke wata bid'a ta gida ta sati ta saye sun kata masallaci ta abin zai aibu ce ya aibu ka dauki bid'a da kwa gidan gwamnati ta masallaci suna kawo hujja wata ruwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ai da aka aure yaro Ibrahim ya zo a masallaci to amma haka zamantuka diba ruwayar ya ta zo na ɗaya dai baran sati ba ne ra'aihuwar yaron ne cikin dare aka aihu yaron garin Allah na wayewa ya ba su labari wuli dalilin da alkulam fasamar da basu abi ibrahim daren jiya an aiwa mini yaro na sa mai sunan baba na ibrahim buwan bakin abin da aka kenan baba kuma mata ya a kurin labari ne ya ba su kuma baran sati ba kidan babu laifi kai wannan Allah baka aiwa ga musulmi jama'a Allah zaka kowa masallacin babu laifi je na samu yaro da zan Allah aiwa yaro da zu ko ce mai da bare mai mai dama kaji baran sati bane ba annabi ba labari kurin labar kuma sanarwa ce yayi ba tare suna ba annabi balaga ce annabi yayi na kuma sai annabi ya tare suna masallaci ba haka bane ba ka wai jama'a kamar annabi ƙarya Allah kiyaye sai yanzu mun kare masalar hakika kenan abin da ya shafi suna sai adabu ta'am a rago guda biyu za a yanka a ci a gida a raba sadaka haka ake eh a ci a gida ba laifi a ci fami su ci kuma a yi sadaka a yi kyauta eh haka aka ce ba laifi a ci fami su ci abin da ake magana wani ma a yi gayya ne ake magana ana iya a ci a gida kuma a yi sadaka a yi kyauta irin suka malayya kamar suka kamar laye ce zai laye nima kamar laye kamar naman naman laye ne kwanan za ku yi ci a gidanku ku yi sadaka ku raba ku yi kyauta haka ake da shi eh kenan dan an yanka an dawa a gida an ci abinci fami sun ci ba matsala bace ba ana magana a yi gayya ne ake magana su masu magana walima suna magana a ce walima kenan gayya ce zai da kowa zo ba ga mai tambaya kamar cikin tambaya himma ta bin nan mun ga ya tambaya wannan shi ne zai abinda makaranta dai abinda yake rubuce ne shi sa shi sama bishiga wata wani kuma tsaya makon bakin abinda ake yi da wannan ga dabba kaza kaza shiga shi a nan saboda taka zama ta bai ka magana ba ta watiyan ko ta akika gaba daya ka ta waje bakin kuram kenan kamar zama a nan kenan kowa ce a gude bai ragon kare suna gashi a yanka ma yaro rago kuram illa ta shiga abin da aka da ta yi me ake da wannan ragon shine a ci a gida a rin sadaka a yi kyauta kuma mu kare bayanin kullum irin masaloli masu irin wannan manganu abin da ke magana kan mutum ya zahi gana kenan kakka ya zahi kan bangare guda misali zuwan da ce ya tarin ya gidan shi kakka mai zahi kan da yawa shi ne wanda kuma ce bai kakka ce zarar yi ne magana kenan matsaya kun akwai adabu ta'am kasira nan zai shiga zama mana sabuwa adabu ta'am ladubba na cin abinci ladubba na cin abinci ya ce adabu ta'amu kathiratun ladubba na cin abinci suna da yawa mina adabun qabl al-akal wa adabun ala al-akal wa adabun ba'd al-akal yace ladubba na abinci suna da yawa yace akwai ladabi kayan a ci abinci ne kamata a yi akwai ladabi in ana cin abincin in ana cikin cin shi akwai ladabi bayan an ci an kare ko na shari'a ta yi magana kan shi an tsara maka me ya kamata ka yi ka yanka ci abinci me ya kamata ka yi kana cikin cin abinci me ya kamata ka yi bayan ka ci ka kare zulunci kenan yace wa amma ada wa amma adabu ma qabala akal fahi amma ladubba da yama magana na kahincin abinci ga su an yastatibu ta'amahu wa sharabahu bi an ya'uddahuma min al-halal at-tayyib al-khali min al-haram wa shubhat ana so mutum ya daɗa abincin shi ko na ci ne ko na sha ne bi an yi uddahu ma minan halatta ya tattalin su na abin da yake halak kuma mai daɗi halaka mai daɗi alkhali minan haram wa shubhat abin da babu haramci ba shubha halakci gangare da ci kaga ci abinci kana kada a ciki ka ci abincin da kana tabbas halaka ne لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا كما إيماني يا لبر أمرني كلوا من طيبات ما رزقناكم كتي daga daɗa da ku halak da muka arzuta ku ya ce wa taib huwa alhalalu alladhi laysa bi mustaqadarin wala mustaqabatin abin da ce halak abin da ba kazamta ba ba wani abu wanda ke da muni ba halaka abu layayye nan ya kama ka misali ya abu ba ko ba misali abin zaka ci misali kana bata rai ko abin da wata guba guba ce daga shi abin da yake mai illa ne eh babu illa ko daya kan shi kidan ka ci ka ci halakar daddada an yanwe bi akalihi wa shurbihi at-taqawiyata ala ibadati Allah ta'ala liyuthaba alama akalahu wa shariba ana so kuma na dabi na biyu bayan zai zama halaka ne kuma ana so ka yi niyya wajen cin abincin wannan ci ne za ka yi sha ne za ka yi ka yi niyya da za ka ci kana son samun ƙarihin samun ka ci ka samu ƙarihin ibadar Allah liyuthaba alama akalahu wa sharibahu dan a baka ladan abin da ka ci ko ka sha yan wannan menene yanzu mutum zai yiwu mu zo mu ci abinci wannan kurin abinci ya ce cika cika kurin da ya samu kawai ji kahe ko ya kurin maganin yunwa wannan bai lada ko daya kurin ci da ji dam ko ji maganin yunwa amma kai sai ka ci abinci da niyyar ka samu karin ibadar Allah dan ka ci ka rayu ka bauta ta mu Allah wannan shine asalin manufar a saman duniya a cikin duniya to wannan wanda ya ci abinci da manuwar ya samu karin ibadar Allah sai a bashi lada ya ci ya sha ya ji daɗi ya samu ƙari kuma a ba shi ladan wannan abincin da ya ci don ya yi da niyyar rayuwa don ibadar Allah saɓanin wanda ci kurin shi kurin ji damdin kurin yi maganin yiwa kurin don kurin ya rayu kurin ba manufa ya ce falmubahu ya siru biyu sun niyyata ta'atan wasabu alayya al-musulun ya ce abinda al-mubah abinda asali mai mubah abinda halaka ne kai ci ko ka bari shi ne maba ba ta mustahabi ko wajibi ko makaru to shi maba abinda yake maba ne zai koma saboda kyakkyawan niyya da kai zai koma da'atan yusabu alaiha almuslim sai ya koma da'a wanda za a baka lada akan shi asali ba bane ibada amma kyakkyawan niyyarka wani abin da kai sai ya samu lada ka ci abinci ka sha amma ka ci ne ka sha don ka samu karya ibadar Allah sai a baka lada wannan ci abincin ya zama maka ibada eh lokaci to kenan kamata yi ku tashi wannan misala ta farko ta bi kai ta niyyar ci abinci اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته